به أجمعين الحديث الثالث والعشرون حديث نئشرين بالشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربولة أبا هريرة عبد الله بن صخر الله يقارى متى يرضى قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضل كل سلامة من الناس عليه صدقة دك وتجقى waɗansu malumai sun ka ce sulama gaɓoɓi na ɗan adam kamar nan da zuwa nan to sulama duk wata matattara inda ƙasusuwa da jijiyoyi suke haɗuwa ana ce mata sulama duk inda jijiyoyin jiki da ƙasusuwa suke haɗuwa don shi waɗansu maluman likita sun ka ƙilga ɗan adam na da irin waɗannan gaba ɗari uku da sittin to hadisi yana bayyana muna gode ma ni'imar Allah da ya yi ma mutum na al'afiya na lahiyar jiki an ka ɗora mai yin sadaka akan waɗannan gaɓoɓi da Allah ya mai kowane ini kullu sulama minan na dukkan wata gaba da ke ga mutane da ke ga ɗan adam alaihi sadaka akwai sadaka akan wannan gaba wanda ɗan adam ya kamata ya yi kulla yaumin sai annabi ya ce dukkan inin tatlu fihi shams wanda rana ce kullowa a ciki na farko kenan da ka tashi da sahi cikin koshin lahiya gode ma Allah saboda Allah ya ni'imtar da kai da ƙarin ini ɗai a cikin rayuwarka to sadaka na jiranta annabi ya ce ta'dilu bayna sunayn ta'dil kai sulhu ka sasanta tsakanin mutum biyu da suke gaba ɗan uwan juna ne uba da ɗa ne mishi da mata ne abokan juna ne saƙo kuma saɓanin da suke lamari ne na duniya ba lamari ne na addini ba saboda kun sa akwai gaba na addini wanda ya halatta wanda ya bishire ma Allah an yi wa'azi an yi an yi an yi ya kauce ma Allah yana tsagin Allah yana tawa to wannan ka kama bakinka da shi game da shi to za ka iya samun lada wanda mu yawancin gabar da muke rigimar duniya ce daga bashi ya zage ya yi mini kaza ba dan addini ba kaɗan ne muke gaba saboda addini annabi sallallahu ya ce ka sasanta tsakanin mutum biyu to malumai sun ce masu husuma guda biyu ba a sasanta kai tsaye cikin yayin husuma duk lokacin kaga ɗan adam biyu suna rigima suna ja'insa suna zage-zage to abin da ya kamata kai a lokacin ka raba fada ka ce fi shiru ka ja ɗayan su tafi bayan hutar ta mutu saboda shaidan ke haka wannan huta sai ka bibiye su ka zo wurin ɗayan ka nuna mai matsayin shi da abokinsa matsayin shi da ɗan uwansa bai kamata su yanke zumuntar ba ka tunatar da su Allah ka koma wurin ɗayan a cikin wannan sulhu in ka yi ƙarya ma ba a rubuta ma zunubi lada za a rubuta ma kamar da hadisi ya nuna to mutso da dama ƙara hutar mun ka iya hura huta wani ma tun wurin haɗa a wani ya ka gaskiya to lokacin da dukan ku shedan yarin zaye ku ba kai kai ba alƙali ba ne to gaggace kai tsaye ka nuna wani ke da rashin gaskiya yanzu kawai ƙoƙarin raba faɗa su yi shuru su yi a'udhu billahi minash shaitani rajim su kori shedan su yi alwalla sai su sha ruwa to kowa ya tai gida ya huta daga baya sai ka bibiye su to bayan rigima akwai nadama duk wanda ya faɗa da abokinsa ko ɗan uwansa wallahi ko kahiri ne bayan rigimar ta kau da minti talatin ko awa da sai ya ji damuwa a cikin ransa to bayan suna cikin nadamar za ka bibiye su sai ka sasanta in kana iya karya ka biya da shika biyar biyar maganinmu kenan fulus sai to gaskiya ta zuwa wallahi ashe abokin nan ya ci shi ma bai ta inda maganganun sun ka hito mai ba har kuka yi min kukan ma bar in sama shi a bar bar shi bar ga ma shika biyar da ya ce in baka da Allah ka dan sai ruwan sanyi ka sha kuma ka yahe mai fa a shikenan ba dai akwai shika biyar ba ka komo wurin ɗayan shi ma ka yi mai irin wannan ka ba shi kabiya gan ma ka za hannu da sun ga juna assalamu alaikum wallahi dan Allah mu mance da wannan mu mance aikin shedan ne kana da lada mai yawa Allahu akbar to mu abun da ya yawaita cikin mu kun shi ko mujamala bayan ka ce ku yi shiru sai komo da kai dama ba na ga wannan mugu ne wallahi ni ban son ku yi abota tare na gaya ma munafiki ne ba mutunan kwarai ne ba ni tun da naga kuna abota na so in yi magana wallahi ina shirin wanga iri yanzu ina shiri wanda ya ji an saki mata mu sai to ba san wallahi ka yi sa'a da ta kashe ka ai muguwa ce matan nan taka abinda kana hita waɗansu katta ke shigowa ka san to ba mu son a ce mu munafikai ne amma mu mun san komi cikin unguwa da kaji mutu ya ce cikin unguwa ya san komi to danje ne danje ne wa kai abuta da shi akwai su cikin kowace unguwa akwai su su kamera ne cikin kowace unguwa in mai moto ya huce sun san ware ne amma ba su ganin barayuwa ana shiga a yi muku fata ba su gani su ba su ganin fata Allah ya kare mu kaga yin sulhu tsakanin mutane yana da alkhairi la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kenan sasanta tsakanin mutane mutum yayi kokari balle tsakanin ma'aurata sabon amare ka san talauci na iya sa rigima an goye zo ya ce ma wallahi matan nan har tararka da cewa kai ga fahimu kai kar wallahi ga kai in ya je wa kai gai wane ya ce in sake ki kaga ka jayo gaba tsakaninka da ita kuma bai sakin ta kai sulhu wa sulhu khair to duk wanda kowane ini yana iya shiga inda akwai rishin jituwa ya sasanta to yana da lada a wurin Allah na sadaka haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi wanda birni ka yayi karamci ka taimaka ma mutum akan abun hawar fi da bakihi yanzu addawa su ne sayyara motoci da daraja velo ko keke annariya ma'ana moto to yanzu akwai ƙasa da kayi fonse su manyan dai babu ruwansu da kai yara za su ce kwantara ɗari ta mutu haka suke ce ma mai mota taksiman bai samu ko dala da kayi fonse za ka ji yaran na ce zangogu ɗari ta mutu wai ba a tura masu yin akwai ɗari manya kuma masu zaman fada haƙƙi ne na zaman titi ku taimaka ma mutum wanda biya ba mu san da shi ba muna zama mu shan shayi ya zan haƙƙi a kanmu in wani ya bace ya zo assalamu alaikum rahmatullah da Allah ina ne gidan wane ma dama babu wani abun damuwa ga jikin babu wani alamar mugunta gare ta to ku nuna mai gidan wani to yanzu turawa sun samu tsoron juna ga aje ɗan ta'adda ne fa ga aje kuma ashe kanan shi ne to to gidan wa kake nema ah to to ake sunan ga na taba jin shi wani ma sai ya ce kai da gangan ne yake bihilla ce wai wani an ka tambaye shi wadata hanya wada sai ya ce libo ka bi nan ka bi tuduruwa ka miƙe ashe kuma shi wanda ya tambaye hillanci yayi mutu shi ma da ya bi hanya ya san ba nan ne ya kobo ya bi to irin waɗannan mutane ke sa ko ana tambaya wani tambaya ganganci zai yi muku ya sani kuma ya zo ya tambaye ku da ganga wani kuma bai sallama to duk wanda bai muku sallama ba in yayi muku magana gaskiya amsa hadisi dole sai yayi sallama ko ku karantar da shi ina kwanan ku ku yi shiru lahiya ku dai sai ku koya mai sallama to kaga taimaka ma mutum akan abun hawarsa dabbarsa ko motarsa ko motonsa ka taimaka mai ya hau akan motarsa ko ya shiga a mota ko ya hau akan dabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sadaka ce za a rubuta ma sai annabi yace fa tahmiluhu alaiha in ma ka dora shi akan abun hawa saboda ya tsuha ko yana da rauni bai iya taka sai ka kama mai autar fa'ulahu alaiha mata'ahu ko ka sabce mai kaya akan motarsa ko ka dora mai kaya akan motar wajibi ne ha kuna zamne wani makwabci ya zo cikin mota yana da buhu cikin mota gayu ce haka ba a ba su kuɗin shaka ku yi kamar ba ku nan shi bari ya sabce makanshi to kun zalunci kanku kun ba ku kyauta dole ne ku zo ku sauce mai kayan ku sa mai cikin gida in moton shi ya ɓace ku zo ku kama a gyara waye hiddo ku wani hanyar ce ke bin ku haƙƙi to amma yau 'yan kwantara sun fi kowa yawa wani ma bai da aikin komi sai zama inda akwai yashi akwai ƙasa yana jiran Allah ya kawo wata mota ta laƙe da ta laƙe ce jika ta mutu kuɗin dambu sun samu kuma yan ba da jika ba raba a ce ba mai karhin zai dane ce mai ka kuma gida yara ƙananan da son kuɗi to kai ko babba da rashin adalci mu yi mu junan mu taimako fi sabilillah kuna ji ko matasa in kun taimaka mu mutum ko da ya hiddo kuɗi ya baku ku ce baku ko taimakon kun yi shi ne dan Allah to Allah zai kawo muku annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta mu mutum sadaka wal kalimatu tayyiba zance mai daɗi kyakkyawan magana da za ka yi ma abokinka sadaka Allahu akbar kulli ibadiyal يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن الله يتي كتي مباينا إن ذا في مجونا كما غنا تجي مغنا مفي شو saboda inna shaytan yanzagu bainahu magana wata na kashe mutum wallahi wata magana in an yi ma ita kana iya kwana 60 baka mance baka iya kwana balle in mutum ya girma tsuha ya kama shi yaro karami yanzu kana da cikin birni babu ruwansu da baba ne kanan baba in sun halba mai magana subhanallah Allah ya gyara mu na matasanmu duk wanda kaga bai girmama abokin babansa ko warin babansa to akwai sauran tarbiyya gare shi Abdullahi dan Umar babansa Umar dan Khattab suna cikin tahiya khalifa su kutum sai sun shiga wani kauye sai ga wani tsoho nan mutunan kauye ka san shi bai raina kyauta sai sun kaga amirul mumini ya sabka ya ɗauko alkyabba mai girma mai tsada ya bashi da abubuwa sun ci amir ya yi mai yawa mutu ya ce warin baba ne wanda annabi ya gaya muna yana cikin ladabi da biyayya nagartar ɗan adam girmama warin babansa to kaga su sahaba suna da tarbiyya wajibi ne mu girmama na gabanmu wal kalimatu tayyiba zakka saba da bakar magana halbi kawai kake yi a ni ban da daɗi ba wai akwai waɗanda ba su da daɗi kamar cin ka za a yi shi wai ya san kan shi da mugunta wani ya ce a ni ban shiga cikin mutane ina nan dabra ina kallon su ne ina jiran wanda ya tago ni in gwada mai mugu kenan wallahi dole sai mun yi mu'amala annabi alaihi salatu wasalam ya ce wanda ya fi kowa kusantar sa a ranar kiyama shine wanda ya kowa iya zama husnul khulq mai kyakkyawan tabi'a ya fi kowa matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to ana son mumini ya iya kalimat masu daɗi annabi ya ce wa bi kulli khutwa tamshiha ila sala sadaqa duk wani taci da kake takawa zuwa masallaci ana rubuta ma sadaka kaga makwabcin masallaci ladar shi ba ta da yawa ba ka san mu in ka zo ka samu gida kusa da masallaci har gaya ma 'yan uwa kake wallahi ga ɗaki na ga masallaci alhaka wagga a sa'a su inda sahabbai za ka buga musu waya ka tambaye su yace baka da sa'a sahabbai na hira a masallacin madina ga tsahi wani sai ya yi kilo ashirin ya zo masallaci ba irin yau ne ko ina akwai masallaci ba sai 'yan uwansu na ce ba ku bari ga hilaye nan a sai ga muku annabi na jin fasu sun ka ce wallahi kyauta kyauta sadaka a bamu wuri na wallahi babu so saboda muna so a rubuta muna take mu annabi ce an rubuta muku an rubuta muku kuma wanda yake nesa masallaci ya nuna kusa kwazon zakkuwa shi yana gani a nan da ne taki biyu ya shigo sai an ware karka musu ci kamar butan nan shi na nesa kuma kullum hankalin shi na da sallah kan minti biyar ya fara Allah mu ja'al fi kalbi nura wa fi sam'i nura wa fi to kore yanzu ba askar ake da hirar bala ake sai masallaci ko hirar siyasa da gardama ana tahiya ana magana in an zo bakin masallaci maimakon a shiga a tahiyatul masjid a liman bai zo ku ci gaba da hira shi ke sa ba mu da sukun a cikin masalla saboda hirar da ta tsaida mu waje da mun shiga shedan zai maido mu da hirar ce to in kun hita ka ce mai bikin nan ma sa'a sun kai eh sa'a da kyatma kana Allah Allah liman ya sallame da ya ji ayoyi kai ta tsoci har tsoci ana cikin sallah wa liman mai Allah ya tausaya muna a ce liman karhi ba mu da wallahi ba mu da lahiya wane ne jama'a wallahi inda a ce kowa ya zo nan tun yanzu ko sha za a rabon kuɗi miliyar uku uku amma mai rabon bai zakuwa sai karhe uku da dare koma gida za mu yi mu jira ko ko tsaya za mu yi a ce kuma ka'idar wanda ya zo bai koma dole sai ya tsaya karfe uku wallahi tsaya za mu yi to dibo tsohi da ke zuwa karɓar fanfiyar bayan retirat a waɗansu kuɗi da ake ba tun karfe shidda taksiman ke kai wani shekara 90 bai gaji da amsa kuɗi ba tun karfe shidda yana zamne bai yi kari ba kuma bai gaji amma masallaci saboda ba mu san hukuncin sallah ba jama'a sai ai ta surutu wallahi sallan nan wa ba a dan diba ta ko a dibe ta mi kai an shafi yawa ba wallahi an shata ka muna da rashin adalci yanzu wanda ya bayan tahowa masallaci sai ga an sha wanda kuma yan makara yace a kun gama sallah kai sallah ko wallahi ta yi gaugawa in ya zo kuma an kawara da shi an kashe shi liman ma Allah ya kara musu hankali in dai kallon liman ko dole ka riye kunnuwan kawa in ba a ce ka yi gagga yau ba ko a ce ka ja mutane wani ma sai ya yi duk magana cewa liman da bai san ana ce ma tashi ko in ruku'i in wani ya shigo iske ka ruku'i da ka biya ta'an yana da gaskata shi har ya zo tun da shi ya kawo ka masallaci kamar kakka ɗago sai ya yi rukuni takwas haka ake ma limammai magana ce hau magana ce ko shakka babu Allah ya tausaya mana ta ce duka wallahi ana rubuta inna naktubu asarahum ko inna naktubu ma ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitab ko imamin ne kitabin mubin ko imamin mubin cikin suratu yasin kenan duk abun da ɗan adam suke gabatarwa yana rubuce a wurin Allah subhanahu wataala taci da muke zuwa masallaci ana rubuta abu na lada annabi ya ce wa tumitul adha an tariqi sabuwar magana mu birni in damana ta yi ba tumitul adha ne ba azan ne za a kawo tsakiyar hanya a sa mai moto ka shiga ruwa wani ma zai hito da kujerar shi bakin gidan shi bakin gidan kadai adda hanya yana hararanka dole ka shiga ruwa wani ya hido iyan shi kakaf ya ce tufa taya tufa taya ku shiga cikin ruwan da kuna bata mutane katanga dole ka shiga cikin dauka kuma masallaci ba ka wai musulmi ka samu alfarma wanda musulmi ya taka ta hanyar gidan kai ce ya ibada maimakon ka gode ma Allah a hana su kace annabi ya ce wani bawan Allah yana cikin daji cikin tahiyarsa sai ga kaya wani reshe na kaya sai ya ji tausa ya ce wanda kaya gadda cutar da musulmai ya tsare wannan kaya Allah ya gode mai Allah ya ce ka shiga aljanna sallah ta ba aljanna tausayi to mai sallah bai tausayi mene hukuncin sa wani kaya bai kawo shi wanga ya hidda reshen kaya an gode mai kai ko ka kawo kaya kasa wani zai kawo laterit ya yi ta tuli ya yi ta tuli gidan shi ya ce sama da an yi ruwa yanzu makwabta ɗakunan sun cika akwai ta Allah ya tsine mu wanda makwabci Allah ya walakantar da wani ko ba su ce Allah ya tsine ma sai Allah ya gallaza ma wani irin rambala jimalar na son rai ina da kuɗi kuɗi na ne akwai tausayi mana jama'a akwai tausayi duk hanyoyin da sun ka ɓace wa ba akwai laihin mai riwa amma laihin kaso tisa'in cikin ɗarin namu ne kowa son rai ne ina da gida ina da kuɗi na kai sai in tula latiris gida na yayi sama na makwabta na can ƙasa ruwa su ta shiga in hana mutane hucewa to annabi ya ce kawar da abun da ke cutar da mutane daga hanya za a rubuta mala sadaka yanzu cikin mu wace iya yana tahiya sai ya ga wani duci tsakiyar hanya ya sabka daga motonsa ya ɗoke ducin nan ya kawar da shi wace iya yana cikin tsaye ya ga kusa ya yi firene ya doke wannan kusa ya yanka ko ya ga yuka ko wani ya ci banana ayaba kun san tana kawo haɗari ko cikin mota sai ya yadda ɓaciya gudura wai birni ɗan birni ne kuma mai tsafta ne in an yi aksidan an rasa rai to kana cikin sanadiyyar wannan malamuna da ƙauyen ciwa wallahi waɗansu ƙasashe in kai balaguro ka rance wai ina ledar fiyawa ta ina babu su saboda an yi musu tarbiyya an waye musu kanu yanzu in ka je togo ka je kotonu da kan afku ba an share kowane titi sai kai ta mamaki waye share ba meri ne ba kowane su tun afku ba kairai ne ba su lallawa tun karye uku ana shara kuma sharan daga cikin gida har zuwa titi ne ko ina an share kan ka hito sallah asuba ba titi wanda ke da leda dan Allah ba aikin mu ne ba aikin mu ne matsayin mu na musulmai tsabta to mu daudan ma da an ka sharo titi ba a kawo a zuba ruwan dauda a kawo bakin gidan wani makwabci a zuba mana subhanallah Allah ya tausaya mana ina waɗannan abubuwa ana rubuta ma mutum sadaka a kowace riwayar hadisi wanda bai samu daman yin haka raka'a biyu da tsayi lokacin duha to ya wadatar ya ɗoce mai dukkan wannan nauyi na wannan sadaka rawahu bukhari wa muslim sun kari waito wannan hadisi wallahu